واحدة مرتين إذ الموتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وترا
haka in kai wuturi farkon dare to ka ci gaba da nafilolinka kana ya tashi bayan misali ka ji tsoro ka yi wuturi farkon dare sai Allah saka tashi sai ka tara ka a biyu biyu biyu biyu biyu ba sai ka maimaita ba amma an rawaito daga Abdullahi bin Umar shi sai ka yi raka'a guda sai ka cika wacin wuturi ya koma shafi'i sai ka ci gaba da biyu biyu sannan ka yi daga ƙarshe amma dai abdan ka yi nafilo da ka a biyu biyu kakka maimaita wutu na'am wala kama za? ina mun yi bayani walaka ga nusan ma ga tsohon bugu wa ilaika ne yace fi hashiyatul asl eh mansuba li nushatin wa ilayka amma mu namu walaka nas'a ya yi magana ya yi ma'ana wa ilayka nas'a ya yi kuma kowanne wanga kudu ta mun san shi ko shine ake kawowa a ce a yi shiga sallar asuba to asalin kunutin na nawazil ne ba na asuba ba ne ko ina yoshi ana yin sa
باب الزجر عن أن يوتر المصلي في الليلة الآية من كرنتا قال حدثنا أحمد بن المكيدام قال حدثنا ملازم بن عم عمرو قال حدثنا عبد الله بن بندر آه بن بدر بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا أبي في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا من أصحابه فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة kagani kenan sallar dare ba ta da iyaka irin masu tadda gobara an kai an kauci sha ɗaya musamman goma na ƙarshe a rai masallaci duk shirme ne yan uwa masu wannan duk shirme kuka ya kuɗi wacce maka ba wace sha ɗaya ina ka samu hadisin mu Aisha nuna ba wace sha ɗaya shi a ta ne sallan ya wace sha ɗaya amma an ka ta bai sallar dare ya ce masana masana kai ta yi in ka ji tsoron kai ta alfijiri kai wuturi to na an ka ce ka ai sannan magabata sun yi lokacin Umar an yi lokacin Abdullahi Zubair an yi akwai wannan Dr. Muhammad Bazamo ciki yana cikin manyan almajiran albani Allah cikin sai yana nan rayu a makka da yana rayu albani amma ya dawo saboda ya tabbata lokacin ma abdullahi zubair akwai wani tabi'i ya nemi ya bada sallah kuma suna a makka suna ashirin da uku lokacin sahabbai in wacce ruwaya ta umar kama albani ya illanta ta ce sha uku ta yi bisa ashirin da biyu to ga ruwa ta abdullahi ta inganta ana ashirin a makka da ruwa ingantatta shi da ba su mawa ce to gaskiya dai ma na dawo da gangara ai shi a karatu in ka tsaya sha ɗaya ya yi yanzu ka ga abin da ka faru yanzu har yi ko sun ma dawo sha ɗaya yanzu har a makka yanzu an ba ma ashirin da biyu uku sun dawo sha ɗaya ya yi amma ka ƙarin mutane amma ne ibn abdulbar rahimahullah yana cikin cikin tafi ya ce gaba ɗaya malam sun haɗu sallar dare ba ta da kaidi ba ta da cewa ga adadinta duk malami sun haɗu ishtihadi ne na wani malami amma kuma yadda ishtihadin sai kawo nasi ku ta ci dadi ko kuna cewa ba ta asuwanci ko kuma ta asuwanci ga wani malami ko ku ha tana hana wani kuma ga ka rike Albani bai da wani dalili ba na cewa ba wace shaɗi bai da wani dalili Allah ma illa kiyasi yayi kadiba kitabu tarawih dinsa cewa kamar sallah ce irin rawatib haka ya kiyasta shine gaya hujja shi haka mu gani karatu na eh ba ta da kari gaskiya amma dai ya tabbata dan umar nayi amma abin da yahi kawai in ka tashi in ka wuce farkon dare to farkon dare da sai Allah baka ka tashi ka ta nafiloli bi bi bi biyu shikenan ai so ta shikenan kaga wannan tabi'i ne ko sallah nawa yi wuri biyu yayi sallah ya ba da sallah na wanga masallaci ya kuma tashi ya tace wani masallaci ya ba to wannan na harko ya wuturi da ya tace kuma ya ba da limanci can sai ya ce to lokacin da wuturi ya yi sai ya ce wani ya zo ya ba da wuturi ga asalin nan gaban ku ko wannan ne shi Ah, eh qais na'am eh a'a ai prof ka mance ga na ibn huzaima ya bude wuta in kana da dama an ka ce eh to amma ka riga ka wuce na farkon ka yayi kuma yayi amma afdaliyat ka bari ho abdal haka ma ruwa ta ce eh da ka ce kakka doka ij'alu din nan kawo wajabci ne tun daga annabi ya yi wasiya ga abizar ya yi wasiya ga wurera ya yi su yi wuce ne farkon dare istihbab shi ne nan tun da zai kai ta shida shi ibn huzaima don ka fahimci ga fahimtar ibana ne wajibi ba ne sai ka sa wuce karshen dare a'a in ka yi huwa abdal haka Amma babin me ce ga nan ne باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر ka gani قال wanda ma ya حدثنا أبو tabbata موسى محمد ko بن ka yi wuce المثنى.
kuma kana da nafila
قال amma حدث- wannan nafila ce ta musamman raka'a biyu ko hudu hudu ma shi ya inganta na'am kwarai da gaske kamar yanzu misali ga sallar tarawihi ka yi wuturi da liman sai ka tashi sanda da daddare ka dawo gida sai ka tashi ka raka'a hudu kwarai ya tabbata ga yana Kuma ba- albani ya fa cikin sifatu salat nabi Ba bayan hudu in ba, kun lura ba.
eh bayan alfijir ya hudo koko a kayan alfijir da ke to dai kayan alfijir da ke to shin ba ko mun ci sifa da salat nabi ga yanan karara ya faɗa ga hadisin kuma yanzu in baka tuno can ba ga yanan gaban ka قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا هشام حول السند وحدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن ابي عبد الله عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ka gani ga Aisha ta ce yana raka goma sha uku kuma can wata rawa ta yi bai gushe ba lokacin ma da ma sha ɗai kuma ga yanan sha uku
ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين Nan ba shi النداء karo.
والإقامة malamai sun yi kokarin jam'i gaggarwa ta ta da waccan suka ce in ma yana raka biyu na buɗe sallah bai kida ba ta kida shi ba ko kuwa a'a abin da raka ta faje ta kidaya su zama sha uku haka malamai suka yi don su yi jam'i tsakanin wacce ruwa ta ta ta sha ɗaya da kuma sha uku amma ya tabbata abdullahi na abbasin ya ce annabi sassan sha uku yi, kuma ya kidaya ya inganta da khalid abin nan zaid ibn khalid al-juhani annabi sha uku yi. saka ya tabbata sha uku ɗin annabi ya sha uku ta tabbata eh ina dan raji saboda akwai yan zahi zahi waɗanda kuma ba su da dalili rai masallaci suke ma wai an rufiya kwarai da gaske da an yi sai su kulle kada a zo a yi sallah ta hajji أو تشاء a wasu sha ɗai kamar wahayi wannan ba daidai ba ne gaskiya kuma da a wasu suna aka yi da salfiyanci ai haƙuri
هذا لفظ حديث أبي موسى وقال الدورقي في حديثه ويوتر بركعة فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر قال حدثنا أحمد بن المكدام العجلي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس قال زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر طويل فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي فقمت فتوضأت ثم جئت فقمت إلى جنبه فلما علم أني أريد الصلاة معه أخذ بيدي فحولني عن يمينه فأوتر بتسع أو سبع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت بث- بثيزه ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى قال أبو بكر هاتان الركعتان اللتان ذكرهما ابن عباس في هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر كما أخبرت عائشة ويحتمل أن يكون أراد بهما ركعتي الفجر اللتين كان يصليهما قبل صلاة الفريضة
wancan yana isha tabbata din
باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة عن ابن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري مم. نعم عن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري أنه سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء تجوز بركعتين mana yana gajarta raka shi ta jawwaza bai Thumma- farko thumma ko yanamu.
budawa haka
ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكه الله أكبر Mm.
فيقوم فيتسوق in ya tashi asawaki ya kai haka aka so asawaki na ويتوضأ bisa gehen kunnonka مم. ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت to shi aka so in kai bayan wuturi wa- in za ka karanta in za ka raka a biyu din to ga abin da za ka karanta ina nan duk cikin sabata sula ya kawo wanga karatun ma kula alkafin da ina idza zuda ta arzi zalaha
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زاذان قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات فلما أثن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة ونحوهما قال أنس ونحن نقرأ بالسور القصار إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون ya gabata amma cikin isnada akwai ma'amalin na Isma'il da kawai ingantacce da ifi eh wa alaikum assalam zai ci bai sai dai za a bayan wuturi a ba su bane kahin alfijiri ke to ya kai tsakatin waje ai ba ai sami eh na ganin ustazu baka san da ba sunna ba ko yayi
باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده to ka je jiya وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته kaka ce husi susiya ce إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب to ka je وفريضة mustazu in kaso bayan wutar ma kai raka'a amma dai amru nadabin wa fadila لا أمر إيجاب فريضة بعدولي بن قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني معاوية وهو بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل akwai wahala cikin halin tafiya فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كان كانه la dace
جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا قال حدث fiha ma shine jami'a ma fiha lafzin قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي ومحمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد حول سند وحدثنا بندار ويحيى بن حكيم والدورقي قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي حد- حول سند وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا جميعا وقال الصنعاني في ركعتي الفجر هما خير من الدنيا جميعا وفي حديث يحيى بن سعيد قال ركعتا الفجر أحب إلى الله من الدنيا جميعا حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى ركعتي الفجر أحب إلي نعم كيناك يأتي إيه هكذا ما هكذا نسيبه إيه.
ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا قال حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن أبي عروبة نحوه wannan ya ishe ku yan uwa mu dan yi wata waƙafa ji duniyar ga kana ci dali ana ta abubuwa ba komi ba ce raka a sai waje ta yi duniya da abin da cikin ta amma ka mai da ita almun azimun ka sa ta gabanka bakin rai kama da dalibi ya ji tsoron Allah sannan gaba da ya karanta ya dabbaka su ga rayuwa sai ya huta yanzu dalibai abubuwa suka shiga wani duniya mara kyawu mala har shirka da komi ayi aka ga kirifto eh ka ji wannan wallahi malam ina an wani irin jiwon ga karatu ya zama hujja akan ka fa ka ji ba wani ruwa manzo Allah ma yace maudu'i sau na a cikin aljanna ya yi duniya da abin da ci inda aka rataye bulala a cikin aljanna ya yi duniya da abin da ci to me ya naji dadi yau ya duniya qallu min alqali na'am hawa salaran momiya kwashe duka aka yi police station saboda kirifto wajen musaffa kuma wai wani abu ake rubuto ne ban san shi ba wannan mailin da ake ta yi to mayanin da an kashe wannan na haka ko ana wurin musaffan Mailin.
wani ya ce ‘yan uwan sun kwashe mai sun kaji har alarmomi ya na kama sun kwashe mai dubu ɗari takwas kaji ko
har abu saffa mayanin din sai da zakwana mutum ya awa bai ba su ba su bacci fa masu mayanin nan wani ma na yanka ɗanka bacci tun bayan sha'a ya tayi ga idanu ne ba su samu matsala Eh? an ga musiba Kuma musamman wai don ka ake samu ana kuɗin mai.
banza nan take ka ka zama miliyoniya shi ka gani abinda Allah ya ma na almajirin shi kare na kana ganin kuɗi su an wani abu wallahi ba komai bane kuɗi alaga ta bala ai abu ma tambaya wai ana musaffa kuma ana yi to ana a wasa a wasa shi su ana musaffana ana kuma abin da a ƙarya wai ne a- aka yi ba mu wani kuɗi ya kai ƙara haka ma malam kawai ta ƙarya ce suke mai karatun Qur'ani da sai an wasa yake da Qur'ani malam a jakun ne ma akwai masu mayan wai da su yi suna yi au to ka ji a wai wai da tasbihi aka ma ne Malam shi na tasbihi ne suka bullo, mailin ne amma na tasbihi.
shine ni ce ai amma so yawan ko ka yi dubu ɗari haka kana danna kana subhanallah walhamdulillah ko to wannan ai innamal amalu bin niyyat yawwa Ha?
niyyar da bayan nan kai niyya ba tasbihi kai niyya ba ai kwarai baka isa ba dama niyya ka kuɗi ka kabe kwarai wanga musiba Allah ya raba mu Amin.
amma dai dalibai mu ji tsoron Allah wallahi muna cikin ni'ima wallahi muna cikin ni'ima ba ni'ima da ta kai ka ce ga masu kuɗin ka ji rayuwar su kuɗi take Correct.
wallahi ma da cikin damuwa suke kai ga ka Allah ya haɗa ka da Qur'ani da sunna manzon rama Allah ya ɗaukaka ka ma kare na a kana ganin wani akwai asali da ya zo bai inganta ba bai da asali mai ruwa ma inganta makuban daga Abdullahi na Amrul As ya ce wanda Allah ba Qur'ani ya ga a duniya akwai wanda ya kai shi to ya ya raina babba ya saggara babba ya girmama karami ware wanda ya tabbata ga Abdullah na Amrul As amma bai inganta ban marfu'a eh mi kace malam alaikum salam na alaihi salam kama haka kani Kamar a yi tarawih farkon dare, eh kuma a zama masallaci a yi ta hajji.
to ya ga ta malam alaran maka tun tambayar ka ta faɗi da ya annabi sallan bai yi ba to kana kuma ga annabi sallan annabi sallan shi ɗaya ka sallah ta yi yasa an kare shi ana bi ne yadda ya lura kwana na uku ya ƙi hitowa ya ce yana tsoron kada mun karanta yanzu gaban ka umar shi ya ce ne mata bi ta hazihi shi yana ganin bid'a ce kagawa an kai amma ni'ima abin nan bid'a kashi biyu ce wanda bid'a ta- abin- a- a- abin nan kulafa bid'a ce mai kyau ka ji asalin ko baka lura ba mun karanta shi yanzu eh Wacce su yi farkon dare, jan- yana magana yin so biyu sannan kuma ƙara dawo a wannan Bai gane an faɗa masallaci. Wannan sallar.
ba nafila ba ce mai ko na farkon ba
ai nafila ce warai Tun da ɗazu.
sallah da dare gaba haɗe kai ta yi in kana na iyawa sha ɗaya yau amma jam'i shi umar shi ya yi jam'in mutane ga ƙarƙashin ubayu da kuma timimu dari na mata nan bai faɗe shi ba daga idan misali in na fahimci tambayar ka ga masallaci lokacin ramadan kaka ni ko idan mutum misali an kai tarawihi an kai tarawihi kenan bayan haka nan kuma a tahajjud duk sallah guda ce ba huta duk sallah guda ce duk sallah guda ce iyaka dai an huta kuma ya halatta a huta kwarai da gaske kwarai amma in ka ce manzon rahama don tambayar ka shine shi ta fara tun harko don annabi sallam ya kauce don kada a wajabta mu jama'a amma sahabbai sun yi kuma sahabbai sun ishe mu abin koyi Ha, ban gane so biyu ko shi lalata mana ko sai da na umar ba jam'i biyu ya sa a masallaci da limamin mata da na maza ba shi ya nihi ba wai a yi tarawih a dawo a yi tahajjud ba shi ya nihi ba to me hana a yi masallaci ɗai ba ta sallah ce ba sannan sallah da ta tarawih da tahajjud duk kiyamul laili aka ce mata baka hutawa sun yi goma sun huta bayan dare sun dawo sun kara goma to in ji in jiya me a ciki salatin laili ne fa ko albaniya wuce ne biyu an ka hana ina ganin za ta malam ka samu wahani
ya yi rage
don da ka ce annabi ya yi sahabbai dai sun yi ya tabbata ka koma tirmizi sahabbai sun yi da magabata sallah talatin da shida da ramadan wasu sun yi hamsin da wani abu da ya tabbata ga aikin sallah Na Allah, a kan kula sun ce wannan duk zan lokaci da aka yi masu rufe masallaci.
wacce duka wacce haka a kawo mana dalili a wannan magana din ba musallama ta ba cewa duk lokaci guda an kai wacce
Kamar yadda wasu lashin harin ya kan kula, ai lokaci guda ake yi.
ashe a'a ba lokaci da bane ka taba zuwa ake hali ko mura to ka samu hali ka samu hali sai mun gwanta mun huta Ya je mana.
a sha dai da an kai karhe da aka assalati ya mullayl nan mun ka sanna shekaru ya sai ba na ramadan eh ka ce Allah ya kai mu da kai Ramadana ka ga wanda akai eh ina ganin kana da ɗan abubuwanka yanzu dai ka biya
ya tashi an sallama shi
eh ai wannan sun yana da kyau ai a dan hito wasu sun boye to ai kai mu jiya na'am eh eh eh Na akwai limanin da zai yi shan a ashen eh zai yi raka a kamar goma sha biyar.
eh Kaje sun yi wuturi.
eh Sai a dawo da daddare ko wata kamar yawanci matasa ne za a koma za a yi na hajji.
eh Amma da hajji sai a yi za a yi shi ma za su kamar sha biyar.
eh wancan limanin ya wuce da su ya wani yau mai yabo da mutane da suka fara da tarar sai dai a cikin zaka san wanda ya yi kare a wancan waje da shi sanya kuskure ne Ah, ibn bas Allah ji kansa ya gyara a nan harami in aka zo misali in za a san ana ana tarawih ko ana qiyamul layl ko ana tahajjud to sai a yi nan babu turi sai a bari da daddare sai shi wanda ka so in an kare tashi ya tashi ya nashi amma matsalar sai zama wuturi guda an kai ibn bas da ana yi haka haramai musamman maka ya hana sai dai a yi goma farko can an ka zo za a tahajjud sai a yi wuturi wannan shi ade ne eh babul musara'ati Eh?
ila rak'atayn
mina ne marje na mi saboda wai mutanen su la wutura ni fi lalace shi a dalilin da ibn bas ya ce eh la wutura ni fi lalace to
باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص عن ابن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة shi yasa ga malikiya mai risala yake cewa ita sallar katabi me yace mata raga'ib haka yace raga'ib shi ya da wani islahi kuma shi a daidai duk sauran littafan abin ga malikiya ba su abin ga irin wada mai risala shi kadim ne raga'ib ya kace mata auna da irin wagga magana eh akwai alkhairi cikinta mm.
باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها الخير في هذا الخبر خير النوافل Mm.
دون خير الفريضة tana magana mafi alkhairi cikin nafiloli yin rakatul fajr ba tana nan cikin farilla ba eh إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة don kaka جميعا samu wanga hamid yamma wanga tafsili wa in kana abun wazi ita farilla ai kowa zan ba ga mata da nafila
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه معاهدة على الركعتين قبل الصبح irin babu wata nafila da manzara ma kai tsananin kiyaye ta ya kai ya dawo bai barin ta bisa ga wannan rakatul fajr na ada ibn abi rabah ne in ka ga ibn jurayj an ada to ada ibn abi rabah kusan shi ada'u shi ibn jurayj shine almajirin sa khas bai da wani almajiri irin ibn jurayj abdul mukanna abdul aziz ibn jurayj وقال يحيى بن حكيم قال أخبرني عبيد بن قال أخبرني عبيد بن عمير عمير إيه، زي ده إخبار شو يا زود عن أنا نعم باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب to ka ja duk da wanga wanda ya tawa ni ba dole bane in kin baka rakatul fajr ka yi asara saboda muhimmancin jama'a a rakatul fajr man yojiya in kun tuna inda manzo rama yayi bacci ko ya ce a tashi an kadu ku tashi an ka matsa can kuma rana ta yi to amma sai da ya rakatul fajr shi yasa malamai sun yi ittifaki ana rankon rakatul fajr hadisi kuma ya tabbata misali baka samu yi ba sai ka bari sai hanci yayi sai ka tashi ka ranka da ka tafi saboda muhimmancin ta eh قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مرحوم يعني ابن عبد العزيز عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال كنت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعرابي ليلة فقال الأعرابي يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة واسجد سجدتين قبل صلاة الغداء da wannan hadisi ah, na Umar na Umar ibn Taymiyyah cikin fatawa ya ka hujja cewa masu bude wuta cewa ba a wuce raka a goma sha ɗaya ba su dalili don an tambayi manzo rama kai ba salatin lai karara kai ba salatin lai ka zo ka ce ba a wuce sha ɗaya ga kuma annabi ya ce masana masana ibn taymiya rahimahullah ya ce to ina dalilin ha? ka ce wai za ka iya iya kanci sallar ya tabbata cikin magabata cikin tabi'ai akwai mai raka ɗari tara warai da gaske akwai mai ɗari biyar daren lokacin sanyi ya fi kawo warai cikin magabata to duk yan bid'a ne kai ne kai ahlus sunna hmm? ba ka tsoron maganar ya kamata ɗalibai mu dawo ga asali abubuwa fa Amma alaga da mara eh
raka ɗari tara warai
daren da isa ko daga ka ruwa san almora ni suna mishi almora na eh wa almora ta ɗayif na almora ta ɗayif tabi'i ne cikin almajiran abdullahi mas'ud ana ce mashi almora ta ɗayif sai da gara ta ci goshin saboda sallah yana ɗari tara zuwa dubu la ilaha illallah
tabi'i ne jalil wasu na ɗari biyar
malam da an da an sallama isha'i ne suke farawa in ban sani ba ya dai tabbata ya suka yi suna yi
amin so babu Kana wakati a tsaya malam dan inda ta kai na dan uwa zai tashi can ina ga guda ɗaya ka ja ba bai ja nan ko ku diba da annabi ya ce ibn wannan arabin mutumin ƙauye yake tambaya manzo ya rasula kaifa salatul layl kaifa salatul layl salatul layl gaba ɗaya sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai masna masana kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame kai ta yi kai ta yi yace wai za ka shita subha in ka ji kai tsoron alfijin kai ya keto to shi kenan ba ta sajadatan ma'ana kai raka a daya shi ne sajadatan nan eh kai wuce raka a daya liman shafi wajen sajadatai qabla salatul gada wannan ya kare rakatul fajr inda shi cutar laka ma kar sallah ga wata ruwaya haka wannan abdaliya ba a hana ba a ce raka a goma sha da ita tafi wannan ba mai musu ce kira Ismail ibn bas rahimahullah su usaimin duk sun yi daɗin sha ɗaya ta yi sannan bari an gaya maka wani bayani wanda bai san saudiya ba kafin wannan gyara da aka yi a masallacin makka duk masallacin saudiya waɗanda ba haramai ne ba raka a sha ɗaya suke yi ga azumi sha ɗaya suka yi ga azumi Kwarai kuwa.
amma haramai ne suka ishirin da wani to yanzu kaga abin ma ya gangara sun yi gara ita ma in sun mai sha ɗaya wannan shi ya yi amma inda ma ka ce bidi'a ne ka- ka mai da mutum ɗan bidi'a in ya yi abin da shari'a ta ce kaga ba ba kai daidai shi ne abin da ya kamata mu lura in kai abdaliya duk mutumin sunna shi shi abin da annabi sallallahu ya yi sha ɗaya din nan shi ya fi amma annabi bai hana ba a wuce sha ɗaya Aisha na ce radiyallahu anha kakka tambayi husnuhunna ra- sallar tashi da duluhinna eh tana yiwa raka ka talatin annabi sallallahu baka kai ta raka goma sha ɗaya ta manzo Allah wanda yake tsawaitawa wanda yake kyautata rukuyi wanda yake kyautata sujuda haka lura da abubuwan muna yi ne don dunnan muka hituwa su magana duk wanda kaka zato zahin ka mu yi shi yamma karatu ne ya dawo da mu to mu a harko harko
باب وقت ركعتي الفجر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا أضاء الفجر na'am باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ اتباع السنة أفضل من الابتداء على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر hmm shine gare mu الابتداء على ما يأمر القصاص babu istihbab takhfif إيه.
ba nan ka karanta ba شيني باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر hmm اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ka tsallake mustafa
إذ اتباع السنة أفضل من الابتداء على ما يأمر القصاص eh من تطويل الركعتين قبل الفجر eh قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين yan gidan sirin wajen mutum bakwai ne ko takwas ثم لمي duk malamai maza su da matarsu الله
shi Anas wanga shine babba gaba ɗai saboda Sirin bawan Anas bin Malik ne Oh.
asali Anas ya yanta shi shi Sirin to sai Allah ba shi zuri'a da ne na farko sai su sama sunan mai gidansa Anas sai aka tawo Hafsa da wa da wa duk ga sunan الله eh kadiba sunayen su
آم. قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه ma'ana da da an kare sai ya tashi yana ji
قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب تعجي- تعجيله بهما والأذان هنا إقامة صلاة الصبح
يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أمرت من عبد- بنت عبد الرحمن ولكن هذا الشقاء وجاء عائشة كان هذا حديث السيد يوى لأتدى أروى galibi saba'in bisa ɗari na hadisin aisha sun rawato shi da amara da urwa duk sun kowa rawato hadisi daga aisha na قال وحدثنا أبو عمار قال حدثنا عبد الله بن نمير حول سنة وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حول سنة وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد جميعا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة وهذا حديث محمد بن الوليد أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففها حتى إني لأقول قرأ فيهما بأم الكتاب وقال أبو عمار baya nihin Allah ji ka wani malami yana na rayu da tijo ya kai wajen tamanin da wani abu malamai ne ce canda shi kansu ba su karatun komi a cikin da katil fashil saboda wagga magana ta ɗauke su ya bi hatta idan ana ƙulu a ƙara fihi ma umar kitab suna ce don haka kawai katil fashil ruka za a yi a tashi a duka yace sai daga ba suka gane kaga ya fada karatu na in ba don wahami ba ko kana da sun sai salli fi rakatul fajr fa yukhaffifuhuma kaga ma ba ce yana yin ko da ke a wanga wahami na ya shigowa dai yace da haka suka yi kasar malaman ma fa da an zo rakatul fajr Allahu akbar sai Allahu akbar a duka a tashi ba karatun Fatiha balanta na sura izna da fahimtar wagga magana ta Aisha. Eh, amma malamai suka ce ga waggarwa ya nuna kawai fatiha ya ka karanta. Amma ko shi ba dalili. Ko shi ba dalili.
ya nuna ɗaya na saurin karatu Yana da saurin karatu shi a bayyane shi yasa wani buɗe wuta. Dan da malamai suna ga wanga ba kuma an kai ka tsaya gaba daya ba kai lahi ba kuma. Amma dai kaskake ka hujja ka ce wanga hadisi. saboda ba nasi ba ne cewa bai wuce fatiha ba haka ya ce ba haka ya tabbata kawai da zamu zo ga hadisai abubuwan da annabi ya karanta ga sunan ya kawo mana na'am وقال أبو عمار في حديثه حتى أقول هل قرأ فيهما بشيء malikiya suka ɗauka na yukrau sirra eh ko saboda da kamar jihar yake karantawa Eh.
da dume yake karantawa to zai zo nan gaba prof inda yaka bayyana ta na ga nan ga nan ta yi باب استحباب قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها to الكافرون kajiya ya an kasa an karanta su
قال حدثنا بندار
ya an kasa an karanta su wato shine suka kasa shi biyu eh wanda ruwayan na kullu wallahu da abin nan din ba na Aisha bane eh ba na ta bane akwai a mutai na ishe ne ma wanka eh na ishe ne ماشي كما فدي wannan shi yafi yawan yi قال حدثنا بندار قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل العصر لا يدعهما قالت وكان يقول نعمة السورتان يقرأ في بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها duk da الكافرون haka magana ba nasi ba ne magana ya ba- ba ji ta ya karanta ba za ka yana ɗaukar wacce magana amma bayyanawa da asirtawa da ta fajira akwai saɓani amma rajihi bayyanawa saboda shin inda saɓani yake asalin shin waɗi asuba eh, da- da- za a ilhaƙanta da dare ne ko za a ilhaƙa- ilhaƙanta da eh, nahar in muka ce nahar galibi na filoli ga nahar ana sirantawa to kaji inda malike su to suka ce a har yanzu akwai ai akwai duhun dare tunda dururun ta ne an kai zaka dare ne zaka bayyana kaji asalin muhallin sabanin na malamai ilhaqin wannan lokaci rana ne za a ba shi hukunci koko sauran dare ne tunda sauran cikin dare ana son bayyanar da karatu eh shi ko wanga na an so wa in kana ko wani ka bayyana ko ka boye na filani jaza ya halatta amma abin da an ka hiso da daddare ka bayyana da karatu da rana ka boye karatu to ita da ta albaji tsakiya take za a ilhaƙin ta da dare ne sai a bayyana da karatu za a ilhaƙin ta da yini ne a a- asanta karatu shine malikiya suka ɗauki wannan shi asalin saɓani eh باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة kaji akwai wasu masu wannan قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن ابن يسار وهو سعيد بن يسار عن ابن عباس قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون wannan kaga shine ya tabbata ga abu da aka karatu shi tara kasar fajr shi kul ya ayyul kafirun da kul wallahu ko waɗannan ayoyi ko ga tabakara ta farko ulu amanna ga ta biyu karanta kul ya ayyul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana ila qawli koko a guda wadda za a bin nan falamma hasa isa min kufura shi ma ana karanta shi badalin kulu qawli ya ayyul kitab ita ma ruwa ta zo ta inganta haka amma da ka tsaya fatiha fatiha kuma yayi eh
باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح eh قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه wannan hadisi akwai maganganu a kai ne sosai kwarai akwai wannan dan inji ya yi littafi cikin wannan ne cikin su manyan malaman hadisi ga yana da littafin a kan tabbatar da wannan kuma albani Allah cikin sa ya ayyada shi cikin irwa da sauransu amma gaskiya yanzu hadisin ni na kawar dawo ga wanga hadisi da yana akai amma yanzu na dawo asadun musa akwai maganganu akai yana da shawas da hadisi haka da yawa ya ya saba ga ruwa da an ka sani haka malamin sun magana akan wannan abin nan. shi ma wancan hassana hadisi amma akwai maganganu akai
قال حدثنا أبو الحسن haka ni na yarin jayar da ruwa mafi inganci ka bari sai a a rana ta fito ka ranka shi bisa ga wannan ruwaya na wacce ta yi inganci ta yi ga inganci kwarai
قال حدثنا أبو الحسن عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا سفيان عن سعد بن أبي آه عن سعد بن sai سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قام يصلي ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هاتان الركعتان فقال يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فهما هاتان قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم suka ce dama sukuti da mazana sunna ne kawala wa fi'ilin kuma ikra da ba haka ba zai mai inkari shine hujjati باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي وعبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب sallah za ta saman ba wace daga bazo inda ba kai za ba ta sabab ya za ta zama za ta sabab ta kai yana ba kai ta ba
kawai da kaban ta ba ta cikin azuwa wani za ta sabab ba an ce za a ranka ta ba ba shi kenan. ba cikin za ta sabab dokta na ce ba za ta sababin ce ba ta ciki ba ta kai ba fa
ba da solution Eh, ba da dusi shams za ka ranka ta a wai kabdan tun da kabla da ma ai to ai ka sa cikin za ta swab din ulul fajr shi eh tadulu ulul fajr shi eh to ba kai ba sai ka ranka ana son kai ta kabla fajr to ba kai ba
kabla ko ba da ha za ka yi kabla zakatul fajr ana ta kabla salatul fajr na kaura sadal eh shi ne ka magana ba da ulul fajr eh to shi an lokacin ta wasu malamai da suka ce ga wanga ra'ayi sai suka ce akwai akwai hanya biyu akwai adai akwai qada'i in kai wannan bayan sallar asuban washi da san kai adai in ka ka bari sai abin ka yi kadai suka ce to kuma da ya yi kadai sai suka ga wanga ya hin kuma amma sun ta yadin da wancan kuma sun yadda da wancan eh ga ga malam nan
malam usman
ga malam shi
na na abinda kuka mata biya a kai shi ne hadisin da gaskiya hadisi akwai mangani na ƙwarai da gaske amma dai kawai ne ce malamai sun hassana shi akwai ma risala kuma albani shi ma tartibar ruwa ya karfafa hadisi kuma malikiya ma ne ba malikiya ba su ganin haka suka tafi ba da solution ba dilushin suka ce eh ka za a yi na'am babu
a zai rakatai ne fajar باب قضاء ركعتي الفجر قال بعد يا طلوع ماهر.
الشمس إذا نسي- نسيهما المرء قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي وعبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب وهذا لفظ حديث عبد القدوس قال حدثني عمرو يعني ابن العاص قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس حدثنا قتادة a haddasani amu
تو- karanto nan تو قال حدثني عمرو مم.
يعني ابن عاصم to lalle ka yanzu ka gyara تو قال حدثنا نعم، كيف؟
همام تو قال حدثنا قتادة عن النبر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس baban nan ya yi inganci bisa ga wancan
lakin hada alaka wajen nisiya mm warai
kenan idan lam yamsa in za ta raka huwa amdan kenan ba zai yi ba ƙwarai kai ma da ka tashi kai ba mace kai ba nan zai baka ko lokaci abu ka samu dan sai da littafai ya yi dokta ta yi babu qada'i rak'atay al-fajr ba'da tulu'i ash-shams idha nama al-mar'u anhuma falam Kaji dai.
yastayqib illa ba'da tulu'i ash-shams duk dai akwai damar
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان Ya kamata.
ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين حين أقيمت الصلاة وصلى الغداء ita ce rakatul fajr din
باب الدعاء بعد ركعتي الفجر قال حدثنا محمد بن خلف العقلاني قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع قال حدثنا محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فلما صلى ركعتي الفجر قال اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السؤداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك هو يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة أو الإجابة شك بن خلف وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي أحصى كل شيء فعلمه سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا kai Allah ya yi amma bai inganta ba ku ba kabban
amma ka nan mutum na jin addu'a wani lokaci ya iya yi sai kai kanda ka iya wanga dogon abin ko hada ce wanga aiki ne wanda ka hada ce aya goma da wanga irin dogon addu'a haka hadisa akwai muhammadu abi laila muhammadu abi laila hafiz ya ce ma da ibn jiddan amma da ifi ne muhammadu na abi laila illa ne da ifi ne wa in kana faqihin tare yake da abu hanifa amma da ifi ne ga hadisi to don haka hadisin da cin irin wanga dogo addu'a annabi kai wanga irin abun haka ibn al-arabi ya ce wai khususiyya ne wai ce qala fihi ibn al-arabi hadha du'a'un yahtassu bin nabi sallallahu alaihi wasallam la yas'aluhu ghayruhu ya ji kuma لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده الله بأنه سيد الناس فيسأل ما يقتضي ما وعده وهذا لا يجوز لغيره فلا نسأله wayo kada mun arabi wata jiye ya ce ba ku yi na na manzo ne amma hadisin bai ganta ba isnadu muhammadu na abi laila muhammadu abi laila na'am
شين محمد بن نعم.
عبد الرحمن eh shine Eh.
baba ne tabi'i ne Ce da shi shi- muhammad na cikin fuqaha manyan fuqaha amma ga hadisi yana da matsala لشدة سوء حفظه kajiya محمد بن Aka- عبد الرحمن Eh, بن أبي kwarai amma baba ne yau suka ne Ka- eh, akwai tambihi na kulura تو ibn abi layla biyu ne da da da uba ta kuje a yi shi abin nan in an ka ce ana ce ibn abi layla to akwai da shi ne wanga muhammadu da ife uban tabi'i ne siƙa ne eh shi muhammadu dan dan shi adda matsala su hiji jiddan to kaga da je irin wanga tarkibi hmm? yana shiga abinda malaman hadisi suka gane sai ka ina arabi ba haraka ta bace hadisi ba shi da je wanga abu abubuwan ga annabi na waka dogo a to a shi to bayan sallah abin ga ya ta yi in kana biye da sunnonin sa da abun za ga wannan ya sha bamban babu ma inda an ka ce annabi yana yi addu'a baraka da me yake da ya kwanta ai kai Allah ya alfi kalbi nura yake amma wagga doguwa abu ai kaga akwai eh, abubuwa ce Mm.
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر wannan tambaya tambaya na'am da kalmar nan da'awa ta shubur da su furu shubur shubur shubur.
eh da yace nan ina yake farko farko kama الأدوان tujir bainal buhur ko ina na
wajen da'awa ta shubur wata karku oh subu ga yana ya fassara yace halak ya fassara halak
da'awa shubura eh da'awa hunalika shubura eh subura dawa hunalika subura shine halak buhur shi ko da daba'un shine tafsil bainaha bainaha eh shine abin nan buhur tujiru bainal buhur da ji wanga eh, addu'a kusan abin ya yi yawa da shi na eh na ja annabi ya akwai sadoyi na shi ja amma bai kirda doyi ina zuwa ne ba tsari ba kuma wannan da kawai da kace yana kuma shiga shi ja din ga hadisi sai ya kara wani na shi in bai inganta ba inda mai sallah ya hana shaja amma na shi ba wai yana yi daga in a ya zo ne tsari amma takallum ne an ka hana ga shaja Mm. na'am o waɗanda sauran na annabi sun ishe ka a kana da wani extra an ce sauran sun ka inganta da mun sauran duk kayan su ko
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ba عليه hadisin da وسلم na muka ishara wanda ya tambaya kwantawa ma abin nan abdalla ne ya tambaya to ga hadisin da muka ishara ga ya taho إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه eh فقال له مروان بن الحكم يكفي أحدنا amma ya ممشاه amma to nan ya tafi kawai so amma ya fi ahaduna yara ne ke amma yakfi ahadana mamshahu ila almasjidi hatta yaqji'a Ya qala kwanta.
la فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة فقيل له هل تنكر مما يقول شيئا قال لا ولكنه اشترع ya yi karin hajji وجبنا mu mun ji tsoro فبلغ ذلك أبا هريرة فقال ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا
ciro نسوا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن يزيد وهو أبو مسلمة عن أبي نظرة عن ابن عباس قال زرت خالتي فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم صلى ركعتين ثم اضطجع حتى سمعت ضفيره ثم أقيمت الصلاة فخرج فصلى hadisin da ne ishara a ibn taymiya Allah cikin sa kamar wanda babban dalibin sa ibn al-qayyim ya kashi zadul ma'ad نعم ya ce wanga hadisi batil سبحان الله ya yi abin nan inda ya liƙe abdulwahid ibn ziyad nan ne abin ga abin taimiyya ramola liƙe ga da'afa hadisin wanga abdulwahid ibn ziyad ya ce ya kaɗaita da rawaito wanga hadisi daga malamin sa amash sulaiman mihran ya saba mu sauran mutane amma dai eh, ga asali abdulwahid din eh, saduq ne amma yana da matsala hadisin sai dai ya zama da ifi amma ba kawai da dan tamiya ya ci ba amma ya faɗi haka ibn qayyim ya nakalto cikin zad ma'ad Ah, shi ko ibn hazim azhar rahimahullah ga wanga hadisi ya dogara cewa dole ko masallaci ne ko ne ka kwanta idza salla ahadukum rak'atul fajr wala ja'ala yamini yace dai ba ce gida ba ko ko masallaci don haka mun dulaka ya taho daga shi da ibn ibn hazim ya ce shi ko dan tamiya yayi a hannun riga da shi ya ce baɗin babu wani abu da ya zo kwanta a masallaci ya bayan rakatul fajr ta ka ruwa da ta zo waccan in yayi eh, bayan rakatul fajr ka kwanta a gida kafin ya taso ya zo masallaci asalin hadisin shine wanda ya ce inganci suka wa inin hazim kun ji abin da ya ce wanda suka ce akan jamhur sun ce hadisin bai inganta ba amma kawai ibn taymiya ya ƙara ya ce baɗin akan hadisi tana ya kula da matanin ne wala hadisin ba ba ne bane tana matanin ne ya diba dan ta mi yana yana cikin masu shaddada sosai na'am باب الرخصة في ترك الاتجاء بعد ركعتي الفجر kajiya والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر Ah, بالابتجاء wai namu بعد na can ركعتي babban الفجر na kawa. ba ka yake ba namu to sai ya ce jiddi kauli man za'ama ba ka da shi eh ba ko da zuna lura da haka nan ba nan ba ku gani eh ko da zunan ka wuce wani na so yi magana sai ni shuɗi na to gaga babu kaza'ir katil fajr ba da duru shamsu di ba can baya Eh.
mu na mu sai ce diddi qauli man za'ama Yau.
annahu la yajzu an ya qara fi raka'atin wahida min tadaw aqalla min thalath ayatin Kai- sai na kai rage to eh na lura ko da su
to eh to sanar ko mu gwamnati kuma dai ko ko ka ta wani ciwon ka ko ka bani ta mace gaskiya ba ita bace lalle shi yasa Mm.
Mm.
wannan ina yake to duk da kauli man za'ama ko
eh aka isa mana to wad dalila din akwai shi wad dalila ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam abin da ya samu na diddi kawai man zama an yau laji so an ya kara a firar kacin wahida mina ta dawo a kalmin salasa ayat suwa fatiha a ta sana sa'id aka ce ba to kuma nan ce wad dalila ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam inma amara bil ittija'i ba'da rak'atay al-fajr amru nadb wa irshad la amra fard wa ijab wa rukhsati fil hadithi ba'da rak'atay al-fajr Allah dubba mu da wani karanta hadisi قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن سالم عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم للصلاة باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة ka ji akwai waɗanda ka ga haka nan kawai yan hanafiya saboda sun mai da abin kasar fajar ita ma wai yana sallar mutum bai yi ba ya kyara liman ya yi yana sai ya ƙari sanar bi liman wannan ba daidai ba ne قال حدثنا محمد بن بشار وعمر بن علي ومحمد بن عمرو بن العباس قال محمد بن عمرو قال حدثنا غندر وقال آخران وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال بندار قال حدثنا شعبة قال سمعت ورقاء وقال الآخران عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة hadisin musulun ya ta dishi قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله na'am قال حدثنا سلم بن جنادة القرشي قال حدثنا وكيء عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال أقيمت الصلاة ولم أصلي الركعتين فرآني وأنا أصليهما فنهاني فجذبني وقال تريد أن تصلي للصبح أربعا قيل لأبي عامر يعني صالح بن رستم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا النضر بن شميل عن أبي da عامر ya ce fara'ani wani usuli ma bai ce manzo rahama ba Eh.
zan ka tambaya annabi ka kami ya ce ish kan
عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال أقيمت الصلاة فقمت أصلي ركعتين فجذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الغداة أربعا قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حول سند وحدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا عباس